أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قبل خلق الأولين وجمله واختاره واصطفاه من سائر العالمين واجعله بشيرا ونذيرا وشافعا في خلقه اجمعين وفضله بالحمد على سائر الامم الصادقين وجعله خاتم الرسل المكرمين وجعل وفاته عبرة للمعتبرين واصطفى هجرته وأهل بيته وجعلهم خير الأولين والآخرين وجعلهم طاهرين فاخرين ورضي الله عن الصحابة السادة الراشدين وجعل من أحبه صلى الله عليه وسلم ومن تبعه وعمل بسنته يوم القيامة من الفائزين ومن خالفه أو أبغضه أو أبغض أحدا من آله وأصحابه وإسرته من الخاسرين وجعل من أبغض أولاده من الهالكين وأوعد قاتل أولاد ابنته بالوعد المبين وأوعدهم يوم القيامة بالحسرة والندامة والعذاب المبين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما هدانا إلى الصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من العذاب المقيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa jama'ar musulmi hususan ku da Allah ya kaddara kuka halarci wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariya ta asabar kuma la'asariya ta goma sha bakwai inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la'asariya ta goma sha bakwai ga watan karan musulunci watan ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da shekara talatin da tara da kuma makwabtanmu na wannan zawiyar yadda muryar da muke yi kuma na isa gare ku da kuma dingin miliyoyin al'ummar musulmin da muke tare da ku tun farkon watan ramadana kamawa da zabi'ar su karfe goma safiya kullum zuwa sha ɗaya da kuma federal block fm karfe bakwai da rufin maraice zuwa takwas da kuma yanan gizo intanet kenan kowannen ku da sunan kowa da zarayoyin da allah ya kowa na fara mana da gaisuwar addini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ubangiji abin bautan mu guda daya ya kaddara mun karanta aya ta ɗari biyu da saba'in da biyu mun fassara gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko yanzu mai mana karatu malam abubakar muhammadu amin zai karanta mana aya ta ɗari biyu da saba'in da uku ubangiji allah ya datar da mu bismillah karam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون كفروا بالعرض لا يستطيعون ضربا بالعرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء إذا استعطف تعرفهم بسيماهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم Allahu Akbar walillahi alhamdu har yanzu dai jama'a Allah yana ƙara mana kayin sadar infaki ya gaya mana nau'in infaki na zakka ya gaya mana na rikazi ya gaya mana na ma'aji ya gaya mana na tsiro duk dai nau'in kuɗi, nau'in dabbobi, nau'in abinci in ya kai adadi ga yadda za a yi, ga yadda za a yi. To mutuwa ake bayarwa. Sanda kake so ka ci yadda addini gaba, har ya zama ka samu kowace abu ɗaya ta fitar da zangarniya kai. ko zangarniya bakwai kowane zangarniya ka samu irin abin da ka dukan nan guda ɗari to masu waye za a baya ubangiji Allah saboda ƙaunan bayi da yake yi babu wani abu na dacewa wanda Allah ubangiji ba zai bayyana shi ba manzon da aka aiko mana shi kuma jarumi ne Allah ubangiji ya gaskata sahabbai sun gaskata mu ma tare da mun gaskata maza Allah da ya rage komai ba daga risala alaihi salatu wassalam to kun gani ba a ɗaukar sadaka a kai mamoda ba irin wancan sadaka da riba to ba a ɗauka a ƙara wa mai ƙarfi menene wancan kamar mako ɗaya da ya wuce na gaya mana mutum ne yana hawa ji ta miliyan ishirin da hudu gidansa gidansa daga waje zuwa cikin gidan daidai da nake ga lallan da bai sa duniya a gaban bai sa mutuwa a gaban sa kuma yadda za ta sa kaya na alfahari masu tsada abin da ake cewa taguwanka jari yaro shi ma haka yi mafi ka ji kuɗinka a treasury gun da ake bauta a matsayinka na general contracto kana kallo ka gani ga naka ga na imam wai kuma da rufin tsoron Allah kuma ka je ka ɗauki kuɗi wai ku gina mara makaranta ga ɗakunan karatu suna yoyi, ga masallatan Allah suna yoyi. In ka gina mar wannan ka ƙara ba ki hannayen jari, komi na zafa ya aiki, komai, komai, komai. Ɗanka ba zai san Allah bai kajiya kuɗi, matarka sai kajiya kuɗi, da naƙuda zai kama matanka daman ya buɗe kemis a gidan makaranta. don ya gwada maka yadda ka san kwallo haka ya san kwallo. To yanzu wannan infaki kuma ka jira Allah ya baka abin da ya faɗa a bayan nan wallahi tallahi in ba wanda Allah ya ce ka taimaka ka ka taimaka ba to sakamakon da sai ka nemi wa'illan da ka ba su wannan da ka burge. akwai alaran da in ya zauna tun safe darasi yake yi in ka ga ya tashi to darura ce in sani bauli ko gani in ya kuma zai dawo alluna aka mar kuridin amma idan marka ta yi marka laida ake saya a wasu jinkan ciyawa shi kuma mai zagin annabi da ya zagin sahabbai ya tsangwama kuɗi sai an biya a kan Allah shi kuma wai kai ne kake cewa wai bari ka gina addini tsakanin wannan mutumin naka da addini ya fi ratan sama da ƙasa ɗan kasuwa ne commercial sector ne duk abin da yake yi kawai gina neman kuɗi ya kamata mu gaya muku Allah ce lil fuqara allazina usiru fi sabilillah in kuna neman infaki yardace ku ba mu mabukatan nan allazina usiru wa'annan da aka tsare su aka dakatar da su fi sabilillah a cikin aikin hanyar Allah kawai sun ba da kansu sun zauna don hanyar Allah ta faɗaɗa sun ba da kansu sun zauna don ilimin addini ya yi naso ya yi tafarsiri ya yi jirgani mutum shi zama ya san addini kuma free without of any single comfort. Ohun rufi tafi an tsare ku, an dakatar da ku, cikin mai aikin hanyar Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sai Allah ce bari in ƙara gaya maka su kai mai infaki in kana so ka gina addini ta jikin kuɗin ka har na karɓa la yastafiquna daraban fil ardi. Saboda hidindimin addini da suka zauna mar da karantar da Qur'ani, karantar da littattafa, amsa fatawoyi har ya zaman to la yastafi ona darban ba sa samu ko minti sittin ko minti dari da ishirin ko yini daya wanda za su yi tafiya na tijara na kasuwanci belarci a ƙasa su je su nemi kasuwa ko wannan lokacin ma babu duk sun ƙare a hidiman fi sabi Allah bai ke ba ba jiki ba ne bace kace ba kwakwata ba masu jaro da kasidu muna da rauni wannan wahayi min Allah tanzilu min hakimin halimin allazi la yatihi fatil min bayni yadayhi wala min khalfihi Allah ya faɗa akwai dakarun addini zaman su don addini ya sa ba sa zuwa ko ina fatoti la yastati'una zarfan inarbi ba sa iyawa su kulle makaranta su sa gwaɗo su je a ci kasuwan alƙaleri da su a'a mai fatawa in yi zo wada a tambaya a samu warwarewa har a shiga aljanna mai ɗaukar addini in yi zo da a ba kalmar shahada a jira shi sai ya ƙara cin kasuwan durin da addini da durin wanne ne gaba a jira sai ya tsara cin kasuwan ningi da ningi da addini wanne ne gaba ai ana gaya mun ana gaya maka akwai zaunannun bayin Allah da idan suka tashi addini ya mu in suka bar zama addini ya mu kuma idan addini ya mutu Allah wadaran rayuwar rayuwar da addini ya mutu a rufe ba su kara ma addini komi ba haifansu a musulunci koyansu musulunci bin yi rana ko la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi la yastati'una tarfa ila ba sa da zarafi ba su samun dama har su yi tafiye-tafiyen fatauci a'a Allahu akbar Allahu akbar wasu malaman masu wannan sifar mun gan su da ido wasu kuma an kama kunnen mu an gaya mana kakana liman mamu manya sun mana tarihi in ya fito daga sallar asuba daga masallaci guga sun biyo shi zai zauna ne ko arziki zai sha ko kuma sai ya ba da haƙƙin jariran da bautan addini ba in ya biya musu rawar farko ya je dan kurba kofarsa ya dan dawo in ga ya tashi sai mawuni in ya tashi sai azhar bayan la'asar an kama in tashi sai magariba ba magariba an kama in an tashi sai ki gaba Allah ubangiji ta kula da la yastabiuna tafsira daga wanda idon mu ya gani kuru-kuru akwai shehu mu shehu aliyu goya shehu aliyu tsafi da haulawala kuwa duniya ke nan gafar jama'a duniyar sani muta fanni ne duk fannin karatun musulunci ya koya in karo da koya yan kashin karatun safe da bakwai yan kashin karatun da aka irin mu kenan dan kuyo da ba yan kashin karatun bayan ibda'i da ba wannan ne kuke so da hau mota da je kasuwancin doya a kogi ku zai daji Allah ba dai shine mu albarka jahilai ne masu nufin addini ya lalace yadda suka zama to 'yan duniya kowa ma ya ja zaure ya kulle a ko kuje gwamna wane a a ba dan gwamna wane a a ni ne wannan ba layin bayan Allah ba ne wa'annan saboda zama a addini la yastaqiuna garban fil ardi sai dai su zo ka tsaya da kici akwai baban mu limamin ruwan bai malam Muhammadu Bello dan malam Jumayi daga ciki akwai baban mu malam Musa wa zai uwa hanyar yana nan a rayu. Daga ciki akwai kakana malam Nuru kunji kunji ilimi na zuwa shi ma irin zaman da yake kenan. Daga ciki akwai kuma malam baba kare da mijin yau ne mali na na tafsiri na farko a abubuwan na biyu. Daga ciki akwai malam tukur dan uwansa. Daga ciki akwai malam Ibrahim kan mai kanji. Daga ciki ga su nan la su asu wala su zamana kar ma mu je garin lissafi mu manta wani wani yake mun tsallake gidan duka wa'annan gidajen a wajen ne aka koyar da addini addini ya tsiro ya yi jijiya ya yi gwaɗi ya ba da ‘ya'ya a bauchi har yau ka zo kana rikin kunya kana zagin tsufaye kaf malaman zauren bauchi tsufaye ne ka mana zauren ɗan tsirala guda in kai bako ne mu baki ne in kai yaro ne mu yara ne sau da Allah gaya mana ya hasibu homon jahilu a ganiya Allah ya ce irin wa'in na zaunan dakaru tsar addini da koyar da shi kyauta babu kuɗin bom ku ce da ni ɗaya babu kuɗin registration babu kuɗin ID card babu kuɗin tam malam kai da bikin tam ba ta kasan ba da kawai ka ce to yanzu tam din nan da zan biya to shi tam da zan buga kansa tukuna ɗana ya san ku haɓa sosai to shi kuma tam din a bani a rubuce sai gaba ɗaya lahaja ce injiniya kenan ba kuwa ana gaya maka dakarun addini ya hasibu hukumul jahilu aganiya jahili dan ragai ga jabinin fituwa yana zata su wasu masu kuɗi ne. Ya ɗauka moda jani sun zama kwanu. Mahaifina bayan mun dawo na anguwa. Ina zalle a gefensa. Ana ɗaukar littattafa. Sai wani bawan Allah in ya ita karatu ya ɗan ɗauki abu ya bayar sai sai mun to. Muhammadu to ka je ka ba ma wanda ka ce yanzu Allah ya kawo kuɗi. A rena ce, yanzu da malam da yake zaunan nan tsakani da Allah ba da mutane su ba ke. Na ɗauka ya kammala komi kafar ta malam. Yanzu ne almajiransa zai gaji ya bani kuɗi. Hankali ka je ka ba ma wance ka ce yanzu da Allah ya kawo wallahi in da yake zanne a zango na ko a to kina ya fi mu mun da ai mu ne to Allah ai mu ne ai mu ne to Allah mun yi mamma akrama kallah ma ba to ai ko ne ila al'ana kenan ba ta tsammani ina da matsala ba har ma ka zo ka ga shi kuma kamaro ki wallahi sallahi kuma ba su imam mamu da akan ɗauki gansa a kai kan fanjin lalai a sa ruwa a buga ta a zaga a saya a kawo a yi tefuri a kuma ce maka wa'annan wasu sun kashe a ciki ke bautan sunna ba ga mutum idan da yin da ka san
يسبهم الجاهل أدنياء jahilai suka rubuta wa'annan dakaru ko yadda addinin mawadata ne Allah ya ce ni na ta'abu saboda wannan ba a ganin su a gidan matan gwamna mai daraja ta ɗaya ba a ganin su a ɗayan gidan ba a ganin su an je rantsar da kwamishinan kuɗi ba a ganin su shugaban fati ya kuma ci ya sake komawa ya zanci tsuntsiya ko ya zanci laima ba a ganin su gaba ta mara ba gurguwar su bane to kano da su a zaton jahilai mai ba da komai alhali ni da ta kuɗi saboda kamewan ne mana kamewan kamewan alƙali abdulkadir allah ya fi gafa da gida da kai mala alƙali shi ne malamin amini ina mai kama da ziyara ya karanci ya mala umaru annahaza to ya yi karatu gunsa ni ma na je da karatu gunsa to tankin tankin wanda muka je tare duka ya koyi wallahi sallani a tarin da ya shafi goma na tuna wannan wani da ya ra ku mun a a to ku tsaya ai ku tsaya a wannan muhallin ba ai muhallin jaje ne sai ku ce Allah sarki wallahi Allah amma kuna dariya kamar abun ya muku kyau kenan to malam alƙali abdulkaji kyauta na kuɗi ya ware ya hannu wanda yake iya karɓa ya karɓa ta ya zuba ya ware wanda kuma in ya karɓa to halal ne a yi Saba mata, saba mata. malamin na gaji na malam indiya malam cikin yana nan yana rayu idan kana so ka ga tashin hankali ka ɗauko mai tsakani ka raka shi ke zirci sai kira kai muna so mu tsira da sarkin ku ko irin wa'annan irin wa'anda. Wanda suka san sosai bayan bai da komai kuma hatta a lafiya ma Allah ta rufe. Amma ta da kuma ga san shi. Malika ya can mai kandiri a nan na taɓa gaya muku ko ke kurutan baya. Addu'a ya yi wani ne ya shiga bala'i ya zo aka rako shi aka yi addu'a Allah ya rufe gaba. sanda za a taho godiya aka zo da bido fikam an cika ta da kayan abinci aka zo da cikin gida aka kunso kuɗi na wancan lokacin wanda yake arza kuɗi da aka kai da mali a karamar Allah mun yi godiya Allah ya wuce gaba musulma ta kawo kullum kifin shi kafa ne a samu da zuwa gona wannan masaranci kuma a ɗan cikin gida ne sauran kuma a je a shuka wannan kuma kan gida ne a tsaya maka da almajiranka wannan kuɗin kuma saboda ita motocin da a dinga wani ke bane sai ka masa lafiya
muku alheri ku biyo ni da sharri in muku hanya ku fita daga bala'i ni kuma ku zo ku yi ɗanwo ku ɗauke ni ku yi kalima bala'i
malam shi ɗin ku zo shi gaba ta aure ka ce da ni ɗaya ba ɗan ci ba ba an cika ta da buhun masara ka ce da ni biyu ga gida a GRA ne GRA ba a kan dutsen warin ba ba a kan dutsen iya ba ba a kan dutsen madugu ba a'a a GRA amma sunan abun ba lafiya da kuma tsaro suka fi sai cikin sun sun ya kore ku da kila fikafin ku matsalar ku da kudin ku a gundar da kidi gidan ba ya ce kan sake ku ba ne Ibrahim ɗan mai kanki yana kan su Allah wani ji malam marayu ne irin wa'in amin ya Allah Allah ya nawara kujewarsa Allah ya nawara har har kujewarsa da kunsa malam mu yi kwalli da irin wa'innan da dijin mu zauna da su mu matse su kuma yanzu a zo ana ce mana su halaka ku ne jahilai ba su san sunnan annabi ba wai ko mu zo mu zauna mutumin da kare kuma tansa haram abincin ranansa haram abincin darensa haram da za a kada kayan daga iya suke mafi yawan su malam kama da zafi. Yanda ɗan boko mara san Allah yake tuwa tuwa yake Allah ya sa bayro ya yi kawa ko rikidi kawa haka wani usta ka ji ɗan siyasa na ce wallahi lokacin da muka rasa inda za mu kuɓatar da miliyan ɗari biyar ɗin nan wallahi wani yake ya san kan wallahi kan kan roko kafin ka ce koko haba ya tsara diga a ta kusa ya tsara wai ɗan siyasa yana hira ya ji daɗin haɗa kai da kusa kusan ya taya shi yadda aka sake duk da wasu kuɗi aka musu kundu a cikin wani kuɗi من التعصب تعرفهم ببينهم ta'arifuhum Allah ce bari ka ji kar ka ga wahala in kana so ka san wanda za ka ba su yi ka gina musu addini ki karba ka ciyar da su sadaka ki karba ka ba su zakka ki karba su ta'arifuhum kar ka tambayi kowa kana iya gane su ki dinihum da mene da alaman su karara Allah Allah Allah gunin bayani karwace ya Allah a ina kuke a muna da ku a garinmu a ya mun yi tafiya a a laraba ne ko a baka ya tarihu kana iya gane ku da sine da alamu me la yas'aluna nasa la yas'aluna nasa innama hum da'iman yas'aluna Allah la yas'aluna nasa su ba sa roƙon mutane wasu wasu nan yaren kakanni na wasu shirye wasu shirye sun je ne ko haji ne wala ji ne wala haji ne ko ba su ba الذين أوتوا في سبيل الله الفقراء الذين أوتوا في سبيل الله والله يكي للفقراء المتضرر بازاروا ومتاني إلى هبال ناتي باين ناتي matsi bayan matsi a ba ta yi. Tsarar mahaifi na sun kuma ga abubuwan nan ba, an kira su taro na malamai sai ya dawo yana gaya mai. Uwayen mu mata, ina ce su an yi kusa ne an kira mu da kuma je da kuma. An yi kusa, an kira mu, mu ce ba da mu ce. amin an ya Allah ana sa aljanna eh an yi kusan kira mu ya yadda a kira mu mu ba za a tambaye mu ba tun da mu ne Allah ubangiji ya sa muka zama zo ki shiga hanya sai kuma a tura mana magana ce mu zo mu isar to an yi kusa kira mu ba za mu je malam wallahi sallah wani da aka koya masa zafi magabatan nan ko wallahi da sallar ka azumin ka zarkar ka hajin ka wala mana sai kai ki kuran da ki mutum ko ya wuce yadda duk kake tsammani anan na gaya muku akwai wani aminin ma'aji na wani kofi na ƙarshen gari wai an ga mahaifina a keke a tsaye a tsaye aka manta shi a cikin kuma aminin ya shiga duniya su aminin ka kuma ke nan ka raka shi duniya ya zaɓa shi Allah ya kaddara san da jikokin da ya zo su kun su aboki da makina ina zaune wannan shi ma mun riga mun zaune wala sai ka shi sai sai shi ba ba ne yace yawa da ga an ba kamar na kullum ba duk da makina yace malawa ne kun duk sunan baba na ba ne na na yi fitsara ya yi ba zan yi fitsara ba mai kuma ai bai kamata ba kuma ai sai malam wani na zo ne mu raba ko Allah ya don Allah don annabi karfa mu da ni na mannu da kai ina so ku yi amfani da juna ne inda aka tsare kiyama tun da inda aka zaɓa malam wane to ni na zo ne babu mai babu ni kuma ina zaune ina duba kalan gidan na yan rigunan babu ba uku ana ce kuma wani ya za kuma ɗagunan kwanan jinka ne ginin ba ni ba ne ni ina auna ko wace irin duniya ce malam ya bari ya san sauka malam ya ce malam wani ko za ka gaya mun yadda. Wanda ya gaya mun maganar nan? Wallahi ba zai maka karya ba. Ya gan ka a ke kana yawwa ba wai an gaya mana ba ne ya gan ka ake ke malam ba. To shi ne tun da duniya ka zaɓa yanzu kai. To ni na zo ne mu kaje ha. Malam na wani in dai ke can da ni. ina da almajiri da babu faruɗi a tura shi ne yi malamin sa ne da ya aikin jirkila aka jira shi sai ya ga ko muna tafiya daga tura da kafa su gurin mu ke kona sai ɗan ɗauki da ɗan sai suna mu ya ba malam na wana ba da menene uzuri lafi mu sai sai su ce Allah كان مالا مالا كتبني كان دورة بلوكين هاي ألف لما جاء تسين يوجد كيو جنابا كيف وكو بخطاب تكوكي هاو كي كيرو مالا سيغس والنفا ربو النفو هذا تراه annabi Musa da Allah ya aka zo ba ka zo aka kare ba sai amma dai kuma aka ajiye aka dakata to malam ya zo wai uzurin ma a cikin uzurin an sake shi a duba da kunsa. Malam, kun da ya sallama ya faso mai gidan nan, sai dai ni ita mai da tsaunuwar bai kuma ɗauko afayi wani yara ba, saboda shi malam yanzu duniya ya runguma. La haula wala quwwata. To shi malam ne ko ba wanda sufi ya sallame shi ran da yake kwana uku a ran ba Muhammad gudu ga Allah ya nawwara ku cewa ya dauko maulan mu shehi suka zo ta abiya yace min ni na je na kaya mu shehi limamin mu na kofan wabbai baban sarki yakin mu na fada da wahabiyan yaro shine kin je tafiya da nan ya bar tafiya yace bari ya zo ya yi ta'aziya ya gaya mana wani abu kaɗan da ya sani game da shi da ya zo ya zauna a wannan zauren yana mana ta'aziyya yana faɗan malam kai ka ce haka sun ce to shi malam ba zo kan nan Allah ki kansa bayan mun gama makoki an ta samu kwanaki sai aka ce in je su roƙe ya zo ya raba gadon da malam malakin da aka sallame shi ba saboda ya fi game ne duniya malam bajo da aka ce in je su roƙe shi ya zo da Allah ya raba ta su na fita na je na sa malam bajo ga na ce gashi gashi gashi ba kowa da yayawa ne ko kowa ce an ce a zo a roƙe ka ka zo ka raba gado ita ko ai ba zama malam ka biyu mu je da abu muka biyo ganuwa muna zuwa muna zuwa da muka biyo tsakar gidanmu da ana ramma malam Muhammadu Bajoga ya zauna kakar makalla wannan ne abin da ba ne da ɗan damin dawa da ɗan tsummokin riga da akwalan keke da sakanni kafa biyu da salbaha da littattafa sai malam mazaukin ce malam ka yi ne ina abin da za a raba da karama kalla wannan ne yanzu malam ya kuke babu abin da ya bari banda wannan nake so sai kuma abin da ya wuce sanin mu a karama sai ya kama mutum da ya ce to malam ka rasa ya karka yanzu da ka je ka samu liman baban ilila ka ce ya haɗa ta da ɗan uwansa Ibrahim Sallama ya zo ya raba gadon wansa. Ni ka wallahi ka kai ni gida kawai. Wani kuka fahimta ne a cikin na raka shi gida. Ciki ya tashi ma, ciki ya tashi ma nan manyan kun karya. Ya ga ɗan abu kawai ɗan wallahi sai su raka ni gida tun da muka fita ba ma magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai yiru an jima har na raka ki gida ga fata malam to wannan malamin da ya faɗi kuma aka kunshi abokan kasa ya rubuta kiya a cikin nan kaga da wanda abokin malam kuma dai ga wannan kayan da aka jera yan kamuka shi kuma sai ya kururuwa shi ma ya faɗa da wannan ce sake ga duniya in ba da shiga duniya me ya bari da ya kwana ba ba a raba a raba to abin da za mu ke gaya wa muku irin wa'annan ko don ku sani wallahi ba ka da imanin da za ka ta kafa iyayen na mukayyar ba ka da wani tsoron Allah bayyane ko koye wallahi sun maka binci kai kawai abin da za mu yi mu roƙa Allah ba mu albarka kuma sun bi munin khairin duk abin da kuka ciyar da alimi ko mun gajin sa to fa inna Allah alimun bihi kar ku yi tsaman wai kankantan abun zai kulmiyar daga halar ilimin Allah a a a a min khairin wannan jilala ce ta kaliliya ana gwada kankantan abun to wa ma zalika fa inna Allah alimun bihi har kankantan nasa Allah ya sani ya ya san ya baka kai ma kai sadaka don wani niyya kai kuma a hannun suwa ka ne ka sadaka ka ni ka hannun kai suwa suwa ne ko ka ni ka hannun allazina usiru fi sabilillahi Allah yana da masaniya in ka ba ka sakamako ba to ka bauɗe ka sauka daga layi ka bar challenge abin da ni ke gwadawa aya ta ɗari biyu da saba'in da uku nan yau ma nan ne tsayawa mu jumlatan nizocin mu nawa suka rage da yake mun shi da rafa duka duka nizocin nawa ishirin da biyar da saura ishirin da biyu to jama'a a yi haƙuri ga yadda muka saba in mun yi tafsiri kuma sai mu ɗauko wani bayani a matsayin da yake ma karantarwa. Haka ne, kun sani muna da fannin maganan alƙur'anin Allah ne. Haka muka shiga ko? To yanzu, abin da sa muke wannan jawabi, muna so ne mu lalumo mafita. Littafin Allah aka ce mu man hidima ko mu koya a bayansa mu saki kuɗi. abin da yasa za mu tambayi sadar sunnan kenan ka je da qur'ani ya zo hannu in dai kana da imanin fitar miliyoyi dan a yi gasa wannan miliyoyin a je a gina wa alarammonin da suke zaune suke koyar da qur'ani dan Allah ba dan a yi gasa ba na ji abin limanin nan kuma sa da hannu ina amfanin babban bako a wajen buɗe harkan ƙur'ani amma duk an gama ko su muni dinki da shi kuma babban bako gwani kuma iya kujerar roba irin wannan kariya kariya din ai na gaya muku shekaran jiya kariya kariya a ran mana amma babban kujerar kafin gumin jahilin Qur'ani tunda shi ke da mai tsammani sakin kuɗi an fi shi ne babban ba. Ran da shan aluka da Allah Ubangiji ya nowara kushewarsa. Muna karatu a gabansa aka kama masa takardar gayyakan buɗe musabaka na bauchi local government a ƴan idan nan na hanyar mu da lawan. Ni na san mahaifi na malami na tsare idan na mallabe. Da aka ba takarda aka yi bayani sai na tsara wa kaina dange don na tabbata zan ƙaru. Wallahi na riga shekuwa ina waje shin na zuwa na karɓi kekensa na jingina na kulle na bishi ya zauna. Dama an ce shi ne babban mai jawabi, ka san ba san shi ba. To san shi ba. An shirya mai jawabi don musabaka shi ne babban mai jawabin guda. Ko san shi ba da alfai ba. Jin da suke. Ka ba shi abin magana ya yi mukaddima, dama mukaddimar sa minti goma ne iya da kai. A mukaddima don ya gaya maka kawai kwakwalwar ta cika ana so a rarrabe abu al'umma ma su samu da yi mukaddima sai ya ce sai ya ce waɗannan da kuke zaune a kujerun da za ku yi abu ɗaya da ya fi taron nan wannan ƙur'ani kawai ku ce yanzu da shi za ku yi abin da kuma ga nan ku ajiye ku ce ba tanzilin da rabin alami da qur'ani ya zo yace yanzu za ku yi da qur'ani ku dauko walin sa kuma yanzu ku ce kuna son sa Allah kuma ya gaskata mu malam MC dukkan MC kawai da nake kallo da tabbatar zai zo ya ce masa kayan dukkan MC don duwani ko anhu an to ta gina wajen shi kuma sai ya gura kafin sai kun zo ku ne ma kuka ku ne kuka yarda qur'ani har ya zama ma ana kiyan wai ai karon kare da za ku dauko shi ya hukunta ku malam ba dan kuwa sai in ku yazo in ku kuma ya na ne ina dan daransa amma ya ritaya in yi dina jiyar zai karshe yana nan ya na ne dan wani sai zo gaban ke a karamar kalla shi mana ne su ne ne lokaci ya ce hawa ga yi daga kai ba don kai ba da zuban na gona ko ka ga ne mun wani a hancin nan da ina gona ai dole ka mutunta ka yadda ina da abun faɗa ka kira ni ka koma ka zanna ka ta sake dawo bari ka ga maka abu inda gama da ni ka malam duk wanda suke wannan in ka cire ire-iren mu malam fuskan kowa ya koma ya wani buci saboda yana fallasan duk wannan kungiya kungiyar da ake ƙarya ake in an san qur'ani a sa qur'ani ya zama soja gaba man ja'ala qur'ana amamahu qadahu ila jannati wa man ja'ala qur'ana wara'a dhari saqahu ila an-nar yau yake ga aikin nasu na mujahidai a rufe ya ba duniya ba wai buɗe ba ko a rufewa ka ga rufewa an ƙara gano ko malam ba ka shiga yau Allah ya rahama ba to abin da muke faɗa shi ne alƙur'ani sauƙaƙƙen littafi jibrilu ne ya dinga zuwa sai da ya zo wa maza Allah sau dubu ɗari da dubu ishirin da dubu wannan ƙur'anin da kake gasa suke ce a saya maka shi tinta a matsayin kawai kai ne shugaban kwamiti tinta shi ƙwar'anin kuma ya zama abin shata ya zama namun cikin ƙungiya ta masunta ya sai a wurga shi don a kamo wanda ya fi kowa shan wahala a Qur'ani Muhammadu Rasulullah ya rasa haƙoransa a hudu ya ke tabbatar da shashin abin da Qur'ani ya faɗa aka masa roƙi ya je ba da kariya ma hukuncin alƙur'ani manzon Allah ya rasa lafiya saboda tallafin Qur'ani ɗan iska a ɗa'ifa su jajjefe shi saboda ya kai tallan Qur'ani da gasa musabaka ainihin haɓaka shi ne da annabin rahama a wannan tsananin da ya shiga da Allah sai ya buɗa mar yadda zai na kwamitin da suka yi zama rubuta Qur'ani ga sunan ba ɗaya su da ya musabaka ba ɗaya da ya buɗe makarantar kuɗi na Qur'ani ba tafihu a sayi bom Zaidu ɗan sabitu ne ansari shi ne ya shugabanci mahaddatan lokacin an yi yakin nan ta yamama an yi yakin nan ta shiru ba'una an rasa sahabbai mahaddata ana jin sun kai an ce sun kai ɗari bakwai ko an ce sun kai ɗari biyar in ka ɗauki al-ittiqan fi ulumil qur'an ta suyuhi ya kawo wannan kaulani ce aka ga to idan aka bari haka yaki na tafiya da mahaddasa to in an jima za a ga babu qur'ani a hannu aka yi yaro aka zauna don a rubuta zai dan sabit al-ansari shine shugabanci zaman nawa kenan ubay ibn ka'ab member حبر الأمة أبلا دم مسؤول ممبر عثمان بن عفان ذو النورين ممبر إمام الأمة علي بن أبي طالب ممبر طلحة بن عبيد الله haka haka amma a gaban sai na Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai aka ce to a zagaye kuwa duk wanda ya sanna da wani abu da ya haddace na wahayi yanzu ya zo ya faɗa manzo Allah lokacin riga da ya kaura ya kuma zuwa ga rahama alaihi salawatu rabbi wa sallam sai na Abubakar an fara aikin da shi amma an kai ni ayan kuma shi lokacin shi ma ya kaura sai na Umar an fara da shi amma aikin da shi gaba sai lokacin sai na Usman dan Affan Allah tsara mai kaji Qur'anin da baya haɗe Allah ga tsamana na nan ne tsakanin kai da kirki Allah ya ce bal huwa ayatul bayyinatul fi suduril ladina utul ilma na nan ne a cikin din maza yau kuma ana so kowa zo ya amayar dan a sajjala shi saboda tausayin mu mu yan baya ko muna zuwa muka ce domin za mu abuta shi ko ba ka gani wai buzu da jin duka gaci da jiya da riga ba ka cin kan duk a kan me ka tsari ƙwar'ani ba ka ji kunya ba sarkin maroƙa ya tsaranka a kofi ce ka shiga ofishinsa Allah kuwa ofishinsa ka shiga kuma ko kuma ka je ku nema rijista ka zama memba yawwa tun da shi ma ai ba je mu je tsaye wannan Allah ƙara Amin ya Allah. Jama'a ɗan haɗan Ubaidullahi memba, Ubay Mutumul Yamani memba, Abu Darda Ihuwa Yunus kenan memba, ka samu ma'addata guda takwas. Wannan su ne aka yi ittifaki a Madina aka ba su aikin aye kuwa duk wanda ya haddace wani abu na Qur'ani ya zo ya faɗa za a sa Qur'ani a haɗa shi jumlatul wahida. Allahu akbar Allahu akbar sanda manzo Allah yake tabliği ya ce khudul qur'ana min arba'ati na gaya mu dukkan masu sha'awar hatta in dai qur'ani tsantsa madaran qur'ani kuke nema karba to ku je ku karatu ɗayan mutum hudu ya ba ku qur'ani da yazo lissafi yace Abdullahi ibn Mas'udin lokaci annabi ya mai kirari ya ce duk ne zai ta qur'ani danye kamar yanzu ake bada shi daga samaniya to ya dadda ibnu ummi abd dan mutu shi salim maula abi hudayfa shine na biyu annabi da yi gun mu'adh ibn jabal shine annabi ya ambata a na uku sai ya faɗi ubangi gudu ka'abin wa'annan mutum hudu إمام البخاري ولغا ترويت نيفا من sab'ina miraran annabi na ne shi ne jirgu in dai qur'ani yake zo a jirgu zuwa karba jama'a wannan kowanne a cikin bai taɓa yin musabaka kuma ga shi har suna da gwanikan da annabi ma ce ko ba a zo gunsa ba in an da su a yi ne a karba kaga sun nuna kuma ba wanda ya gina makarantar tafisu ƴaƴan mutane su kawo kuɗin fom ba na san alƙur'ani ba duk nunan nasu sun yadda ne saboda za su ce allazina uhufiru fi sabilillahi suna zaune ne waye ne neman ne neman qur'ani zo mu Allah ya ba mu ba kira muka yi ba mu zo mu koya mana kyauta ki zo mu gaji ina jin ba Allah ramman da ke duk duniyar ba a duniyar nan in ya ga gwani wani gwani wani musamman imamu da ya karatu gwani dan garga kai la hawla wala quwwata illa la hawla wala quwwata illa billah ka gwani dan garga ya gabata bana kuma gashi shi kuma ajiba ta karatu ya fi shi an sa kula aljanna duk wanda kake kallon su gyararren nan wannan hanya da ake zagi a hajji yana yawo yana fara malam ka san har yau ba EFCC su ce almajirai su dawo da biliyan ɗari da suka kaya yanzu ɓarawo da almajiri dan Allah dan annabi wai abun kora ICPC ka je ka tambaye ka. Duk almajiran nan mai wata masu sa gari da ɗaro ba su hammata an kashe ƙasa da su. So wai fa ɓarawo yake ce maka a koyi mai ce a banda Kai ka san duniya ta ƙara. A bani ne ba, ko dai a ce mun gaji ko a ce yi ne ne in mutu. Ya ka ce to ni ne ni ne nake lalata ƙasa. an ganni ma a ɗakin karuwa inda almajiri mutumin kirki ne ya damu ganshi a ɗakin karuwa mu ce kai annabi waye ya aike ka wajen da ke balle mu san baka da laifi kai tun da aika annabawa ka je na wai ɗakin karuwa da aka almajirin iya wanke mata kwanoni ina wanke mata rigar nono wai wanda yake ya ganki ya ina ya samu lafiya ya yi mu'amala da karuwa da wanda ya je wanke wanken kwanan karuwa rigar nonon karuwa singilajin karuwa da wanda ya je ya biya wa karuwar ɗaki ya saya mata katifa ya ba ta kuɗin abinci da kuma lalataccen da ya gina kwamfawun ɗin ya ce duk mai neman ya yi zina ya zo kuɗin shekara ta zari wai dan Allah da almajirin nan in aka kai su kotu wa da a riga sallama kawai ka gama duniya ta ƙare ce eh wallahi ni ma ai ko ni eh wallahi eh last time wallahi when we are together with my baby ah ah ah ah ah ah haka abin ya zama kuma eh shi ma da idonsa ya ga almai lokacin shi ma yana tare da eh eh malam malam malam kayi rije ne ka ba addini ne musulunci ya haramta almajiri ya je fara ɗakin garuwa kai kuma ka je da al'auran ka kusa ba Allah to wallahi tallahi rabin bala'in da muke ciki a Najeriya zagin bayan Allah na kabari zagin alarmomin da suka zanna majjanan kuma zagin almajirai yanzu a birnin Kano jagoran hizbin birnin Kano sai da faɗa ma yau mun waye gari yadda duk mabarata suke muke mun kamo na ce Allah san ki aiki ya samu yanzu kama mabaraci ma aikin gwaninta ne yana faɗa daga cikin yunkurin mu ba mu bari a sake fara a kan amma ba ana sata ana riba ga bankunan riba kanta dan daudu tare da uban nasa daudu duk suna da mafaka in kai dariya ya kamata ka yi kuka dole ka ga hadisi ya jingino ganga ganga a irin ka za gobe akwai shuka Allah ce a kada ruwa kai can mutanen mambila sai ka ce Allah ga nan bai ga nan ba idiya kai ne an ce kyauta ne to yanzu ka bata da ne ba da ruwa an gaya maka ya rasa yadda zai kai ruwan ne zai baka dama rahmatan minhu ne aka duk mai tsango ma almajiri duk mai tattali ma almajiri duk mai zakin tsangaya mu da shi yakin mu da shi sai karewar numfashi ko kuma in ya tuba ya bari babu yanda Allah ya ce dole dole kawai dana ta yi boko ba boko sana'a wani kira ya zaba wani wanda wani tirawa wani kafinta to su da boko sana'a ce wasu sun kai yaran su ba shi kenan ba kuma a ce wai almajiri yana galanto eh yana garanan ba ya'ya miliyan biyu a Najeriya arewacin Najeriya ba sa zuwa makaranta suna almajiranci ba sa zuwa makaranta ba. Fada ka wallahi alƙur'anin nan jama'a kyauta ce mu karanta shi mu san Allah da shi za a bauta Allah kuma shi ne dokan Allah na ƙarshe a saukarwa dukkan alƙulubun samawiya ba a sake aiko jibrilu da wani kundin shari'a ba sai wannan alƙur'ani wannan yana nuna mu yana nuna maka wa'annan mutum hudun nan annabi ya yi shaida kansu ta bakin abdullahi dan amsa'ar annabi ya faɗa su hudun nan sun san alƙur'ani in ana neman ƙur'ani a je a koya a wajen sallahu akbar su ne kaɗai mahaddata a cikin sahabbai a'a da mun lissafa mun samu mutane takwas yanzu gashi annabi ya mai yaje hudu wanda suka fi mula da harshen annabta ya musu shaida to sai na abubakar ya haddace qur'ani nawa sai na umaru sai na usman imamul umma ali dan abi talibi abdullah ibn mas'ud abu hurairah dauti salim maula abi hudayfa hudayfa ibn al-yamani abdullah ibn abbas Abdullahi ibn Zubair, Abdullahi ibn Umara, Abdullahi ibn Amr ibn al-As da babansa Amr ibn al-As. Daga cikin waɗancan duka ana sa cikin muhajiru ne. Cikin lansaru kuma mahaddata akwai Ubayyu dan Ka'abu, akwai Zaidu dan Sabit lil Ansari, akwai Mu'azu dan Jabalu, akwai Abu Dardai Uwairu, akwai Anin kanin zaidu ana kiran kani kani zaidu dan sabitu shi ma mahaddaci ne sannan akwai kuma abu zaidin shi ma mahaddaci ne wa'annan su suka mutan madina ne lan tsarawa ne akwai mata wata ta haddace ihu kaza ko sura kaza ko nisku kaza amma wanda aka tantance a cikin mata sahabbai tana da haddan Qur'ani bat'an wa audatan min mabda'il wa ayi ila muntahahu mata ɗaya ce tak ita ce ake ce mata ash-shahida annabi ya sanar suna shahida amma ta shahara da ummu waraqa ummu waraqa bint abdullah ibn al-harith annabi yakan ce gidanta ya mata hira saboda Allah ya ce a girmama mai alkur'ani amma ba in bayan da alkur'ani ba a caca ya kamata ku mayyar wanda shi ya mai da qur'ani abin caca to qur'ani ma dai karan rago Allah balle ya ji magana wai ka ba shi girma ya saggar abin da ke komai girma kenan bai da girma dole yanzu ta ka girma tunda ya yadda girman sifan Allah alqur'anu sifatun min sifatillahi azza wa jalla ya so ya ga wannan abu da muka faɗa to shi al-ittifal fi ulumul qur'an littafin da hajmatul mufassir jalaluddin abdurrahman bin abi bakar bin suyuti ya rubuta suyuti hijira ɗari tara da sha ɗaya ya shiga kabari ya ka a majallajin farko shafi na saba'in da biyar yau mun tsaya a kan sahabbai gwamnati gobe da mu nutsa kuma su ƙura'un nan na duniya kowa za mu ɗauko shi za mu je garinsa har rasuwansa ko da mu ga ya taɓa yin musabaka don mu koya ko zuwa ƙarar ya kama su ba ba su karanta ba ba su shawala ba kuma su yi musabaka don a gane shi da sauki
sai ka ji kariya wannan musabakar za a gane kwayan ne da sauki annabi ya wahala a aya biyar ikira zuwa ma lam ya alam ya yi zufa sannu sarkin wayo sannu a gane shi da sauki sannu za kama allon kama allon ka ne min samfai ba su je da wada ka duka kawai ba nan a baka qur'ani nunan ne magana ta ne su bari kai ko ina jama'a a zaman mu na yau muna zaune da fadon bayaran gaba daya na sakin bada mu bayaran na to yanzu ga sarkin fadan mai girma sarkin bayara ga limamin babban limamin garin bayara ga malam umaru khairi wanda na sa muke addu'a cewa Allah ya wa malam Ahmadu da ya zanna rasuwa kun suna goma don an tashi sai ku fara musu ajiya ku ne na dabdab da shi marga ya malam Ahmadu da ya zanna kuma kun san da mutum malamin da ya zarge mu shi muke ba shi rufe da rasuwa ba kuma da mu ko yanzu za mu kai so mai girma limamin bayara a madadin sarkin bayara a madadin dukkan masoya annabi na garin bayara a madadin malam ugon dan bayar a madadin sarkin malam a madadin kowa mutumin bayara shi malam umaru imamin bayara zai rufe mana da rasuwa sai ya sallami kowa a karamar Allah da kai amin ya to Abin da ka zama bari da yadda ake ba a haka ya ni da na wani jin da ne na biyu ya aiki ne ya mun yi hannun na ita saboda aiki na ɗaya Thank you.